muna sanar da iyaye mata kamar yadda aka saba duk shekara a ƙarƙashin wannan majalisi mai albarka na karatu da tafsiri karatun mata da tafsiri muna zuwa ziyara gidajen kurkuku na wannan jiha ta gombe hada da billiri sham da sauran gurare da kamar yadda aka saba ana neman taimako mai magi ne mai gishiri mai omo ne mai sabulun wanki sabulun wanka mai sutura ne kayan sakawa ne mai duk abin da Allah ya hore wanda muke kaiwa gidan kurkukun nan to kofa a buɗe take daga gobe 'yan hizba za su fara karɓar taimako akwai ofis na 'yan hizba duk wacce ta zo da taimakonta sai ta ba kowace 'yan hizba sai a sa ofis ya aji magi ne a'a na leda ɗaya za ki siya a'a leda biyu za ki siya a'a magin ashirin ne a'a magin goma ne a'a magin ɗari ne duk abin da Allah ya hore miki saboda 'yan fursuna suna son magi kuma a cikin ku da yawa akwai waɗanda 'ya'yansu suna nan a cikin fursuna ku gaya wa mazajen ku su ba ku sutura kayan sakawa ku kawo ko kayan mijinki ya baki ɗauko mana ki kawo mana anan ba komai a'a sallaya ne tsohuwar sallaya duk ana so ko sabuwa a'a yadi ne duk ana so da aka kofa buɗe take daga gobe za mu yi ta tara wannan taimakon har zuwa insha Allah goma ƙarshe muke zuwa daman za mu je waɗannan gidaje na kurkuku za mu kai musu wannan taimako insha Allah ta baraka ta'ala har su man shafawa fa duka yawa duka abinda Allah ya hore manzo Allah ya ce mata ku yawaita yin sadaka kamar yadda na koya muku a hadisi so yin sadaka ku zai yi amfani kwarai kuma zai kubutar da ku kuma daga fushin Allah ko azabar Allah tabaraka ta'ala Allah ya ganar da mu wannan mai tambaya take cewa to an gama ne ko jira wannan bayan Allah ta ce malam ina maka fatan alkhairi a ni ne wata shekara na rubuta maka takarda akan ka hada ni da wanda zai rinka koya min karatu ko wacce za ta rinka koya min karatu ka hada ni da yan hizba to gaskiya dai abin bai yiwu ba ga shari'an shekara kuma ni malam na jima na yi hadda alkur'ani har ya kai shekara hudu da haddace alkur'ani to kuma ba na so ƙur'anin nan ya zube shi ne nake so in samu ko da yaro ne da za a haɗa da shi ya rinka koya mun ko kuma wanda za ta taimake ni ke wannan baiwa Allah na rasa me ya faru ba na hada ki na ce ki shiga makaranta na ce a kai ki makaranta ki rinka zuwa ba ba ki je ba ne koko in hizban ne ba su karɓi abin ba hannu bibbiyu to in an tashi ki zo ki same ni in kin zo zan ga yadda za a ce maka miki wanda ya samu hadda qur'ani ai ba za mu yi wasa da shi ba ai ba ma a koya miki ba ke ma ma za ki koyar ma eh in ma koyarwa ce kin ga zamu zamu sama miki yadda za ki koyar insha Allah Allah ce miki ki wai malam da gaske ne ba a so mace ta ce wa mijinta yaya ah to ku ba da ansa tunda kun ce a ku ba da ansa sai ku ba da ansa abin da yasa ake cewa kar ta ce masa yaya wai an yayanki haram ne ki aure shi ko wanki yayanki ba aure tsakaninku to wai idan kika ce masa yaya kamar kin nuna ba aure tsakaninku to amma ba haka bane gaskiya yanzu mijin da sunansa yaya ne fa ya za a shi ai ba da manufa ce ta faɗa ba don kin ce masa yaya ko kin ce masa yaya ai ba kina nufin yayana da muke ciki ɗaya ba ba kina nufin yayana da ba aure tsakaninmu ba yaya ne na girmamawa duk wanda yake gaba da kai ai kana ce masa yaya ko ba ka bane ba da haka tunda ba da niyyar cewa yayanta ne na ciki ɗaya wanda ba aure tsakaninsu ba don ta faɗa wannan bai kashe aurenta ba da haka in kina cewa mijinki yaya ki je ki ta ce masa yaya ni ma ina da wani yaya na sunansa yaya kuma na san matansa yaya suke ce masa an gane to Allah gane da mu malam ina da tambaya matar da ta yi aure ta yi allurar hana ɗaukan ciki ta dalilin wannan sai al'adar ta sai ta canja daga sati ɗaya har zuwa sati biyu to malam ya za ta yi gaskiya daman galiban planning da mata suke na shan kwayoyi ko allura yakan wargaza musu system na zuwan al'adarsu daman inda za ki planning to ki sani ko ki shiru ko in baki laspikan nan ke sai in baki ki zo ke ta surutun anan aji ko duniya ta ji idan mace tana al'ada ai idan mace tana allurar planning ko tana shan kwayoyi na planning to yana canja mata al'ada wata daga cikin mata da sai kiga jini yazo yana wasa da tana kwana biyar din ta lami lafiya amma yanzu wallahi sai kwana sha biyar ma yana zuwa yau yazo yau ya dauke yau yazo yau ya dauke to abinda ake shine sai ki kula da al'ada ki ta da a da kwana nawa kike kwana bakwai kike yi to kawai ki daina sallah ki daina azumi ki daina duk abin da muka ce ba a yi to ki daina yi iya adadin kwanakin ki na da da kika saba sauran kwanakin kuma in ya ci gaba da zuwa to ya zama jini ne rashin lafiya wato shi wannan kwayoyin na planin din suna hargitsa jinin al'ada ne da na rashin lafiya duka suna hargitsa shi don haka sai ki ware kwanakinki da kika saba sauran kuma ki ci gaba da sallaki da mu'amalarki ta aure da komai da komai wannan jinin da ya karu ya zama jinin al'ada ne zan zo shi ma zan yi bayani akan rikicin jini na mata gobe insha Allah in Allah ba mu dama rikita rikitar da jini yake yi wa mata zan dan kawo misalai kuma in faɗa abin da malamai suka faɗa akai don ana yawan yin tambaya akai kuma magana ta gaskiya masana sun tabbatar da cewa wannan fulanin fulanin din yana da illa sosai ga ya mace ana dai yi ya zama larura ana yi saboda ƴaƴan yanzu dole sai an rage su an tattoshe su in ba haka ba zuwa za su yi ta yi akai akai wata inda ana iya haihuwa sau biyu ma a shekara da sau biyu za ta kawo su to me a ciki a ambaci Allah subhanallahi yan hizba ba na ce a rinka kula da abinan din nan ba ya isa ku ba shi wuri ya wuce to idan idan kadangaren ya zo sai ana hasbunallahu wa ni'mal wakil da ma zuciya kika kika damke shi kawai kika rike shi ba shikenan ba a saurara Allah miki albarka at-takbir ita ma wannan malam ya bata igiya an mata karin igiya wannan kawo qur'ani Allah ya saka mata alkhairi kun ga ya isa a zauna a zauna zauna zauna malama an situ an situ a saurara to muna jiran ku maganar me nake yi kadangaren ya zo na'am ina magana akan shan kwayoyin fulanin ko to gaskiya inda yadda dabarar da mace za ta yi ta kaurace wa wannan kwayar ko allurar in akwai dabara to da ta kaurace masa shefi ta yi wani fulanin din wanda ba na kwayar ba ko ba na allura ba saboda wallahi yana da illa sosai a jikin mace kamar yadda masana suke yin bayani Allah ya musu albarka Allah kuma ya saka musu da alkhairi to in akwai wasu dabaru ko na maganin gargajiya da aka gwada yana yi to gwanda a yi amfani da na maganin gargajiya yafi ko kuma wasu hikimomi da ake yi da shari'a ta yadda da shi shi ma ya fi Allah ba mu nasara da dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu mala Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya baka lada ta ce malam yata ta rasu tana da ciki amma kuma ta rasu da cikin ya rabon gadon ta yake to idan dai dan in dai ta mutu da shi da ta mutu da dan yana cikin cikin ta abe zo ba duniya babu wani gado da za a bashi yayi sai dai idan idan ta ta haife shi zo nan malama zo Allah saka alkhair ina wannan karbi ɗaga musu su gani hajiya mai ƙadangare kuma kinga da Allah nan gaba ina son ki rinka zama nan kusa-kusa saboda duk matsorata ne a gindin rumfan nan duk ƙadangaren da ya zo kawai ki rinka zuwa da kafet ɗinki kawai ki lulluɓa masa dabarar da ake da ya zo sai a lulluɓa mai hijabi ko a sa masa abin nan kawai sai wata ta rungume shi Allah ya saka mata da alkhairi wannan jarumar mace gaskiya kuma mijinki muna masa murna wallahi don gafiya ba za ta kore ki a gida ko bera ba macen da za ta iya runguma kadangare ta kama shi wannan ai ai ba magana ko namiji ko ni din nan ma sai na yi dage fa da gaske in kama shi kun gane tambayar wannan baiwa Allah ta mutu da cikinta an binne ta da shi in haka take nufi to babu maganar gado da za a ba wa yaron tun da dai ayi bai zo duniya ba ta ce ta rasu da shi to malam ya rabon gadon ta yake ina so a yi min bayani malam ina da yarinya a makaranta a taya ta da addu'a Allah ya tsare ta da sharrin mutane da iya aljanu to mu ma dai 'ya'yanmu suna makaranta Allah ya tsare mana su gaba ɗaya na mutane da aljanu sharri assalamu alaikum barka da warhaka malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara maka lafiya da imani amin malam ina neman amsa min wannan tambaya tace ni ne aure na ya mutu a ban yi idda ba sai yace menene sai yace da ni yace ya mai da ni kuma ya ce ya maida ni kuma bai zo ba har tsawon shekara bai zo ba to ke da ya ce ya maida ke ba sai ki tattara kayanki ki koma ba sai ya zo ai ba sai ya zo ba tunda ya ce ya maida ke yana nufin ki koma gida kenan in dai na fahimci ta ta ce tsawon shekara har yanzu bai zo ba kuma muna da yara guda hudu to malam ya matsayin auren nan yake a yanzu zan iya aure na in rabu da shi ko koyaya in sha ruwa lafiya a'a in har ya ce ya me da ke kuma baki gama idda ba to fa aurensa kan ya me da aurensa yanzu aiki ya same ki ya miki mugunta ya me da ke ya ki dawowa kenan yana miki zaman ya zaunar da ke zaman azaba tunda kina da iyaye ba sai su mai magana ba kai ka ce ka mai da matarka yaya baka zo ka dauke ta ba ke din wace irin mata ne ina iyayenki suke basu damu da ke bane yanzu miji ya ce ya mai da ke shekara guda bai dawo ba wannan laifin iyayenki ne yau din nan aje a mai magana in matarka matarka ce zo ka mai da ita dakin ta in ko da dakin ki sai dai ya ganki ma da magariba kina ta sharan daki kawai ki koma kawai wataƙila ya yi fushi ne ya ce ya mai da ke kin ƙi komawa shi a wajensa bai san kuma ashe zaman jira kike yi ba da haka inda da ɗakin ki yana nan kawai koma inda gidansa a gari kawai ya ga kin tare idan ya fasa auren zai ce a ni ai na sake ki sai ki dawo gidanku wasu mazajen suna da wahalan sha'ani wallahi irin waɗannan abubuwa marasa daɗi ba su da daɗi na wulakanta ƴa mace a wannan ƙasa tamu Allah ya sauke malam barka da warhaka fatan kana cikin azumi lafiya da ƙoshin lafiya amin malam Allah sa mu gama lafiya amin malam wata matsala ce take damun yata matsala ce ta aljanu haka kawai take yawan fada da samarinta a dalilin wasu aljanu da suke jikinta kuma aljanun maza ne wai suke so su aure ta kuma malam duk samarin da suke zuwa wajenta sai sun kore su shine malam muke muke da bukatan wani irin wani irin taimako ne za a yi mana a domin mu samu saukin wannan al'amari tabbas ana samun yara 'yan mata masu aljanu da aljanun suke aure su su ta koran samari na yi bayani a baya addu'o'in da na bayar a je wajen dan uwa malam muhtar bakasi sautu sunna akwai addu'o'i da na karanta na ruqiya da ayoyin kare sihiri da sauransu a je a karba na yi bayani dalla dalla sannan kuma akwai na saurara sai a je shi ma a je a karba kuma a ciki na yi bayanin za a nemi habbatu sauda zaitun miski a rinka shafawa a jiki an karanta ayoyin za a samu waraka in Allah ya so yadda ki dage da karanta suratul baqara me wannan larurar ina mata wasiya da ta rike baqara duk shedanin da yake jikinta wallahi ba zai iya zama ba duk wacce take da aljanu suna koran mutane ko suna hana su zama ta buga baqara Allah saka da alkhairi mala ina so a taya ni da addu'a yaranmu ne mata to ni ban gane wannan tambayi ka karanta ta me me aka ce wannan bayo Allah ta aiko ga wata sun aiko da atamfofi guda ɗaya daya wannan zani ne ba a tamfa ba biyu uku hudu biyar shida kun gansu yanzu aka miƙo su daga waje wata baiwa Allah ne ta aiko ta ce ɗinkin da ake wa marayu a nan ita ma ga gudunmuwarta to Allah miki albarka Allah ya saka miki da alkhairi kuma in Allah ya sa da zaki ga ana raba su ranar 26 ga wata zamu rabe su zamu dinkawa marayu insha Allah da muna da ɗarurukan marayu yanzu akwai wanda suna ta jira ma bamu dauki a awan su ba Allah miki albarka Allah ya dinka miki a gidan aljanna na to a to wannan baiwa Allah tana cewa wai an samu wata matsala wata mata bayarabiya ta zo ta dauki wasu yara yan mata irin aiki din nan na gidaje ta tafi da su kasar kudu har zuwa kasar benin wai za su yi mata aiki wai sai shekara za ta biya su tab saboda ba ku da hankali yanzu watan su hudu da tafiya ana kiran matan a waya an ta ki ɗauka kuma ba ta ɗagawa kuma malam mu yaran nan 'yan mata ba da izininmu suka tafi ba yanzu za ki ce ba da izini ba ba kwa tsare hanyar da za su tafi to shi ne nake so ka taya mu da addu'a don ƙasar an ce ba ƙasar addini ba ne shi yasa muke so a taya mu da addu'a Allah ya dawo mana da su lafiya eh kwaɗayin ku ya kai ku duk wanda yake da shegen kwaɗayi ai ya gamu da wulaƙanci yanzu mutum da hankalinsa mutum da hankalinsa ya zo ya bada yarsa budurwa wai wani bayarbe ya zo ya ɗauke ta wai ya tafi da ita kudu wai wai za su yi aiki wai amma fa albashin sai a shekara za a biya tafi watakila ma sai da su za a yi watakila ma addinin su za a canja wallahi kin ga zama bai same ki ba ki gaya wa mai gidanki ki gaya dangin ku ku buga mota ku tafi ba benin ba ko kwatanin suka je ku je ku ɗauko yayanku idan kuna so ku yi magana duk inda kuka je za a haɗa ku da jami'an tsaro duk inda kuka je sai in kun gane inda suke to a dai turo namiji zo ya mai magana in za ku tafi sai a hada ku da jami'an tsaro sai ku tafi da su sai a yi musu kudin mota sai a tafi da su sai su je su je su kama mutanen ko kuma a can garin sai mu hada ku da 'yan sanda ko jami'an tsaro sai a je a fitar da su amma kuskure ne ku je ku bar 'ya'yanku wai wai sun tafi wai aiki wai wai sai a shekara wai za a biya su wani irin aiki ne wannan albashi sai a shekara za a biya shi kuma yarinya budurwa mace za a je a yi ta lalata da su a mai da su matan banza kawai Allah shirya Allah bayyana su wannan matar da ta rubuto takardar nan idan mijinta yana nan garin a ce ina neman shi ya zo maza maza ya zo same ni ko ta zo ta samu yan hizba ku kawo min ita in ji me abin da ya faru maga ya za a taimaka mata wannan akwai hadari kwarai da gaske yanzu ku arhar ku ta kai har wata mai rabiya ta zo daga kudu ta zo ta kwace muku yara yan mata su tafi saboda talauci wannan wani irin talauci ne ba gwanda ki tura ta roron wake ba Allah sauke wallahi wannan taimakon yan hizba ne suka bayar ayi kabbara a kuma da ƙara wata kabbara a ƙara musu guda ɗaya ta tukwici ‘yan hizbanmu sun kawo sadaka wa marayu su ma sun ce ga gudunmuwarsu a tamfa guda bakwai duk yadda aka yi ‘yan hizban nan sun yi ƙarfi bana wallahi sun yi ƙarfi saura ke hajiya ke kuma matar alhaji kin nanike kudin kin rike kullun sai ki dame mu da kabbara ba kya kawo komai to ga ƴan hizba nan sun ba da gudunmu Allah musu albarka Allah ya ba su lada wannan wanda ya kawo daga Neja shi ma gashi na Malam Usman ya kawo su tarmi guda biyar ga sunan daga Neja ya kawo su shi kuma karatun nan yake bi yana zaune a gida yana bi ya ji ana wannan maganar ranka ya dade ga atamfofinka sun ƙaru so kuma kai gaskiya marayin garin nan bana fa za su gwangwaje wallahi ni wata atamfar ma in na ganta da ba dan ni namiji bane sai ce kai wannan ba zan sai irin ta kwadin ka mun bani ma kyawun ta ya isa to Allah ya saka da alkhairi insha Allah muna da ƙwararrun teloli masu tsadaddin ki wallahi sai dai ya zamu da su zamu ba su tsadaddin ka mana wasu ma 'yan hizba ne amma ciniki muke bugawa da su keke da keke Allah rufe asiri abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa to bismillah mu dan rage 'yan tambayoyin mu mu dan babba da kyauta sai mu tafi